أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yankuwa muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa yarda shi da amincewar shi mu faci haduwarmu a wannan masallaci mai albarka muna roƙon shi madaukakin sarki ya shige mana gaba ya yi mana muwafaka da dace cikin abin da muka gabatar da wanda za mu gabatar ya sa ya zama hujja gare mu gobe alkiyama ba hujja a kanmu ba a darussan da suka gabata muna tattaunawa dangane da abin da ya shafi azkar na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na safe da yamma wato cikin awowi 23 matashin darasin yau shine gaba na 106 cikin abin da manzo Allah ke karantawa kan karanta subhanallahi talatan wa talatin wato ya karanta su talatin da uku walhamdulillahi talatan wa talatin dukan karanta alhamdulillah talatin da uku wallahu akbar arba'un wa talatin da kuma karanta allahu akbar talatin da hudu صحابي الحديث صحاب دير الحديث هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه شين علي بن أبي طالب الله يقدش والحديث بتمامه هو قول علي رضي الله عنه cikakken hadisin shine fadan Ali bin Abi Talib Allah ya dade shi yace anna Fatima radhiyallahu anha Fatima Allah ya dade ita atatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tasaluhu khadiman ta zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam tana tambayar shi mai hidima ma'ana wanda zai rike mata aikace aikace na gida falam tajidhu sai dai bata samu manzon Allah a gida ba wa wajadat Aisha ta fa akhbaratha sai ta samu Aisha to sai ta barwa Aisha sako ma'ana idan manzon Allah ya zo ta gaya masa cewa ga abin da ya kawo ta qala aliyun sai ali ibn abi talib ya fada cewa فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا بغاجعنا sai manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo mana har mun riga mun kwanta ma'ana lokacin da yaje Aisha ta gaya mas Fatima ta zo amma ga abin da ya kawo ta to sai manzo Allah ya biyo sawu lokacin da yazo sai iskiya sun kwanta faqal sai manzo Allah ya ce ala adullukuma ala ma huwa khairun minhuma min khadimin ma huwa khairun lakuma min kadimin shin in shiryar da kuman bisa ga abin da shine mafi alheri gare ku sama da mai yi muku hidima ko aikace aikace da kuke so ku samu idza awaituma ila firashikuma idan kun kwanta akan shimfidar ku fasabbiha falafan wa falatin ku ce subhanallahi 33 wahmida salafan wa talafin ku ce alhamdulillah talatin da uku wa kaddara arba'an wa talafin ku ce allahu akbar talatin da uku fa innahu khairun lakuma min khadimin yin hakan shi ne mafi alheri sama da khadimi ko mai hidima da kuke son a baku ƙauruhu faɗan shi da ya ce tas'alhu khadiman tana tambayar shi wanda zai yi mata aikace-aikace min shiddati ta'abi saboda wahala da take saboda ayyukan gida wa kafarati ta'an biyar riha da kuma yawan nika da dutse da take dutsen nika wa naqalil ma'i bil qirba da kuma dauko ruwa cikin salka wal khadim idan an ce khadimi yutlaqu ala dhakari wal untha a iya fadin shi ga namiji ko mace cikin yaren larabci ma'ana manzo Allah ya bata wanda zai yi mata aiki wanda ya dace ko dai namiji ko kuma mace a cikin bayi da ake samarwa qauluhu fadan shi da yace wa kad akhadna mabaji'ana ai dakhalna fi firashina lin-nawm yana nufin ai mun riga mun kwanta akan shimfidin mu saboda bacci ƙauluhu faɗan shi da ya ce fasabbiha salatan wa falafin ai kulu abinda za ku faɗa ku ce subhanallahi salatan wa falafin marra 33 ku ce walhamdulillah salatan wa falafin marra shi ma so 33 wallahu akbar ku kuma ce allahu akbar arba'an wa falafin marra so 34 fasarat mi'a sai ya zama kidayar abin da kuka faɗa ɗari kenan ƙauluhu faɗan shi da shi fa innahu ay hadal qawlu wannan maganar da za ku yi ma'ana tasbihi da tahmidi da takbiri khairul lakuma min kadim ma'anahu annakuma tuqawiyani bizikri ko tatataqawiyani bizikr ma'ana za ku samu ƙarfi da kuma nishadi ta hanyar ambaton Allah wata stagniyani allah khadim za ku wadatu daga barin wanda zai yi muku hidima ko kuma sauran ayyuka na gida to babu ko shakka kaga wannan shine mafi alherin abin da zai taimaka wa mutum ga lada mutum zai samu sannan ga nishadi ko zaburarwa saboda karantarwa ce ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na goma sha bakwai shine fadar manzo Allah da ya ce Allahumma rabbis samawati sab'i ورب الأرض ورب الأرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض أن الدين وابننا من الفقر shima wannan addu'ar na daga cikin addu'o'i wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa abu hurairah radiyallahu anhu shine abu hurairah Allah ya dade shi qauluhu fadan shi da yace faliqul habbi sifatun liƙaunihi ya rabbi sifa ce ta faɗan shi da ya ce rabu wa kabalikal munazzil wal falik hakanan munazzil da alfalik min alfalak wato an samu kalmar daga alfalak wa huwa shakku shi ne tsagowa wa ma'ana ƙaunuku falikul habbi wan nawa abinda yake nufi allazi yashqu habbata ta'am shi ne wanda ke tsago kwayar abinci wannawa attamr idan ya ce annawa shi ne dabino lil imbati wanda ake shuka ɗan dabinon kuma sai dabinon ya tsoro ma'ana shi ne wanda yake da ikon idan an shuka kwaya ya tsago da kwayar ya fitar da nau'in abin da ake sha'awa a cikin wannan kwaya ƙaunuhu faɗan shi da ce munazzilut taurati wal injil wa kuma ismani a ajamiyani sunaye ne guda biyu amma dukansu kowanne ba ajaman suna ne ba balaraban suna ba washtuk at-taurat an zagi kalmar at-taurat min daga warazan ne warazan wa huwa ma yazharu minhu min an-nuri wad-diya shine abin da ke fita cikin littafin at-taurat na daga haske wad-diya da haske fasummiyar tauratu bi zalik an ambaci at-taura da wannan suna li'annahu qad zahara bihi an-nur wa biya saboda haske ya bayyana ga littafin at-taura li bani isra'il ga bani isra'ila wa man taba'ahum da wanda ya bi su wal injil shi ko kalmar injila min an-najl wa summiya bil injil an ambace shi da al-injil li'annahu azhara ad-din ba'da ma darasa saboda littafin injila na sayyidina isa ya bayyana addini bayan da addinin ya shafe ya zan kaman babu shi qauluhu fadan shi da yace wal qur'an ismun lil munazzali ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam suna ne da littafin da aka saukarwa da annabin mu muhammad tsilan Allah da aminci tabbata gare shi man qara'a wanda ya karanta yana nufin idza jama'a idan an tattara shi sun miye alƙur'anu bi zalik an tambayi an ambaci alƙur'ani da haka li'annahu yajma'ul hurufa wal kalimat saboda ya tattaro haruffa da kuma kalmomi qauluhu fadan shi da yace anta aqizun bi nasiyatihi kinayatun an tamakkunihi min al-makhluqat wato wannan kinaya ce akan tabbatuwar shi cikin abeban halitta wa annahum tahta qudratihi wa qahrihi wa sultani cewa dukkan abeban halitta suna karkashin kudurar shi da kuma rinjayen shi da karfin mulkin shi amma faɗan shi da ya ce an tal'awwal falaisa ƙablaka shai wal'awwal kalmar al'awwal huwa alladhi la shay'a qablahu wala ma'ahu shine babu wani abu kafin shi ko kuma wani abu tare da shi faka anna qawluhu sallallahu alaihi wasallam kamar fadar manzo sallallahu alaihi wasallam da yace falaysa qablaka shay tafsiran lil awwal wannan tafsiri ne na kalmar al awwal qawluhu fadan shi da yace amtal akhiru falaysa ba'daka shay al akhir al baqi ba'da fana'il khalqi ma'ana shine abinda zai ragu bayan garewar halitta baki daya al muta'ali fi ulu fi awwaliyatihi al ibtida' ya ɗaukaka daga barin farko wajen farawan shi kama huwal muta'ali kamar yadda yake maɗaukaki fi akhiriyatihi an al-intiha karshen shi ba ta da ƙarshe abinda yake nufi anan Allah maɗaukakin sarki bayan da za a aikace kafin shi akwai wani abu ko kuma wani abu wanda suka fara tare da shi haka nan bayan da za a aikace karshen shi akwai wani abu wanda zai biyo baya ko kuma wani abu da za su kare tare da shi قوله فدنشي ديشي وأنت الظاهر فليس فوقك شيء معنى الظهور كلمة الظهور أنا أبن ديكي نفي القهر شيني كرفي إيكو ولا غلبة دلنجاي وكمال القدرة دكماتك إيكو وكأن قوله صلى الله عليه وسلم كمر فدرشي سيلا الله دأمين شتبتك ديشي فليس فوقك شيء تفسيرا لها kamar manzo Allah yana tafsiri ne ko kuma bayani wakila wata maganan aka ce az-zahir bi ayatihi al-bahira wanda yake bayyananne da ayoyin shi fitattu addalla ala wahdaniyatihi waɗanda ke nuni a bisa kadaita shi wa rububiyyatihi da kuma rububiyya kasantuwar shi shine wanda yake halittar halitta sannan kuma ya ɗauki ɗawainiyarsu tare da tarbiyyantarsu ƙauluhu faɗa shi da ya ce wa amtal ba'idu falaisa dunaka shayi yana nufin antal muhtajib an khalqik kai ne wanda ka boyu daga barin halittarka ba wanda ke ganin ka allazi laysa wara'aka shay'un wanda babu wani abu a bayanka yakunu abqana min wanda za a ce ya boyu gare ka hatta la ya ƙudiru ahadin ala idraki zatik har a ce an kai matsayin da babu wani ɗaya da zai iya riskar zatinka ma'a kamali zuhuri tare da cikin bayyananka wakila wasu suka ce al'alimu bil khafiyat masani ne da abubuwan da ke ɓoye amma faɗan shi da ya ce iqbi annad dayn Allah ka biya mana bashi al muradu bid dayn ha abinda ake nufi da bashi a nan su ne hukukullah haƙoƙa na Allah wa hukukul ibadi kulliha da kuma haƙoƙa na bayi dukkansu min jami'il anwa a cikin dukkan nau'in abinda aka iya ambaton shi a ce masu bashi faɗan shi da ya ce wa aglina min alfaqari ka wadatar da mu daga barin talauci ay min as-su'alil ladhi yu'addi ila dhillin nashi an alfaqri ma'ana ka ba mu kariya daga roƙo ko tambaya wanda ka iya kai mu zuwa ga kalkascin da dalilin shi talauci ne wal ihtiyaji da kuma bukatuwa domin idan mutum ya wayi gari baya da shi yana cikin halin bukata dole ne ya mika hannu ya takaffuf ya yi bara ya roƙo a bashi to addu'an na nuna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga cikin shiga halin talauci wanda ka iya sanya mutum ya kalkassa har ya je ya kai ga ya roƙo addu'a na ɗari da takwas manzo Allah ce alhamdulillahi alladhi at'amana wa sakana wa kafana wa awana wa kam wa kam mimman la kafi alahu wa la mu'wi sahabiyul hadith sahabin da ya roshi hadisin huwa Anas bin Malik radiyallahu anhu shine Anas dan Malik Allah ya dade shi ƙauluhu faɗan shi da ce kafana ai agnina ma'ana ubangiji ka wadatar da mu waƙanni'ina ka sanya mana ƙana'a wadatar zuci amma faɗan shi da ce wa awana alhamdulillahi lalli awana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya taro mu ai raddana ila ma'awallana wanda ya maida mu zuwa ga mabartanmu ko kuma mazauninmu walam ya ja'alna muntashirina kal bahadimi bai sanya mu a daidaike kamar dabbobi ba wal ma'awal manzil idan an ce al ma'awa ana nufin al manzil ma'ana shine masaukin da mutum ke rayuwa qaulun nawawi rahimahullah fadan imamun nawawi Allah ya masa rahama yace awana qila ma'anahu rahimna yana nufin arhimna amma faɗan shi da ce fakan mimman la kafi alahu ai la kafi alahu sha'anu ma'ana ba wanda zai iya bashi kariya cikin al'amarin shi faɗan shi da ce la ma'uya ai la rahima lahu yana nufin ba wanda zai yi masa rahama wala adifa alai ba mai tausayin shi wasu suka ce la waɗana lahu a wanda baya da wurin zama wala sakana ya awi ilayi baya da wurin zaman da zai tari a cikin shi to nan idan mun duba sai mu ga tsantsar godiya ne ga Allah madaukakin sarki cikin ni'imomin da Allah ya bayi domin bawa ya faɗa cewa alhamdulillahi allazi at'amana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu wa sakana ya shayar da mu wa kafana wanda ya wadatar da mu wa awana kuma ya hada kawunan mu fakan min mallaka fi ala da yawa ake samun wanda shi baya da wanda zai wadatar da shi wala ma'uya sannan baya da wanda zai taro shi to mu da Allah madaukakin sarki ya mana haka yabo da godiya sun tabbata gare shi cikin abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake karanta cewa Allahumma alimul ghaibi wash shahada Allah kai ne masanin abin da ke boye da wanda ke bayyane fadirar samawati wal arad mahalicin sammai da kasai rabu kulli shay wa malikuhu ubangijin kowane abu mai kuma mallakar shi ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba wanda ya cancanta a kadaita da bauta sai Allah a'udhu bika min sharri nafsi ina neman tsarinka daga sharrin kaina wa min sharri shaytani wa shirkihi ina neman tsarinka daga sharrin shaidan da kuma shirkan shi an aqtarifa ala nafsi su'an kada in aiwatar da wani abu mai muni a kaina aw ajrahu ila muslimin ko kuma in jawo wani abin da yake sharri ne zuwa ga dan uwana musulmi sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu shine abdullahi dan amr dan as Allah ya yarda da shi faɗan shi da ce faɗir mana faɗirar samawar yana nufin khalik a yi khalikar samawar ma'ana mahalicin samai ƙaunuhu faɗan shi da ya ce wa shirkihi a yi ma ya dubu ilaihi mai ishiraki billah abin da yake kira zuwa gare shi na shirka da Allah wakila wasu suka ce a an na habi fatahatai ne ana karanta ta da fataha guda biyu a ce sharaki sharat ai haba'ilihi shine tarkon shi wa masa'idahu da kuma wurin farauta shi domin sharar akan ce da shi tarko wanda ake kama abin da ake son a kama to ko dai neman tsarin Allah daga sharrin shedan da kuma shirkar shi ma'ana tarayya da shi cikin sabawa Allah ko kuma neman tsarin Allah daga shedan da kuma tarkon da yake kafawa dan adam domin shaidan babban abokin gaba ne ga dan adam kamar yadda Allah ke faɗa cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa lalle shaidan abokin gabar ku ne ku rike shi a matsayin abokin gaba saboda innama yad'u hizbahu li yakunu min ashabis sa'ir shaidan yana kiran mabiyan shi ne jama'an shi tawagashi ba dan komai ba sai dan su zama yan wuta a wani ayan Allah ke cewa a fatattakidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum aduwwu bi isalil zalimin badala a fatattakizunahu yanzu anya kwaliki shedan wa zurriyatahu da shi da zurriyan shi shi da jama'an shi shi da tawagan shi kurke su a matsayin auliya'a majibinta al'amurra waɗanda kuke so suke son ku min duni ba ni ba Allah ce bi isa zalimi na badala tir da canji irin wannan wadda azzalimai ke yi mutum ya bar abin da zai amfanar da shi ya kuma tunkara abin da zai cutar da shi gadan-gadan tare da cewa shi ɗan yayin rantsuwa a wuri ba ɗaya ba ba biyu a cikin alkur'ani cewa sai ya halakar da ‘ya'yan adam to sai dai wanda allah ba shi kariya ta musamman wannan kam shaidan bayan da iya da shi saboda yana da kariya ta musamman daga allah madaukakin sarki allah ya sanya musu wanda zai ba su kariya daga sharrin shaidan da ya ce an aktarifa yana nufin aktasiba wa amal ma'ana gudun kada in aiwatar da abin da yake laifi ne au ajrahu min aljarri ay aljadabi shine jawo abu wadamiru aidan ila su lamirin yakan koma zuwa ga asu shine mugun aiki misali akan ce wane ya jawo jama'an shi alheri ko kuwa ne ya jawo jama'an shi sharri ko kuma a ce wane ya jawo kanshi alheri ko kuma a ce wane ya jawo kanshi sharri to har kullum mutum musulmi baya yarda ya aiwatar da abin da zai cutar da kanshi balantana ya cuci rayuwar dangin dangon shi musulmi wannan shine musulunci na gaskiya Allah ya mana muwafaka na 110 ya qara'u manzo sallallahu alaihi wasallam yakan karanta alif lam mim tanzil as-sajda suratu as-sajda wa tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk kuma yakan karanta tabarakal ladhi bi yadihi al-mulk sahabiyul hadis sahabin da ya rawaye hadisin huwa jabir bin abdullah shine jabir dan abdullah قوله فدان shi da yace ya qara'u alif lam mim tanzil as-sajda yana nufin suratu as-sajda wa qawluhu tabaarak yakan karanta suratul mulk tsidan Allah da aminci tabbata gare shi wal ma'ana abinda ma'anan ke nufi lam yakun min du'a'ihi sallallahu alaihi wasallam annahu qabla qira'a li hatayn suratayn lam yakun min adatihi a bai kasance daga cikin al'adar shi ba annawum yayi bacci qabla al-qira'ati li hatayn suratayn kafin karanta waɗannan surorin guda biyu almuhim mutum yakan samu kariyar Allah madaukakin sarki a lokacin da yake bibiyar abin da manzon Allah ke karantawa yayin kwanciya daga bacci ko kuma tashi daga bacci ko kuma da safe ko yamma cikin waɗannan awoyin guda 24 wanda muke tattaunawa akansu to sai na 111 ya ce manzo Allah yakan karanta Allahumma laka aslamtu nafsi Allahumma aslamtu nafsi ilayhi Allah na miƙa raina zuwa gare ka wa fawwadtu amri ilayka sannan na fawwala al'amari na zuwa gare ka wa wajjahtu wajhi ilayhi na fuskantar da fuskata zuwa gare ka wa alja'atu zahari ilayhi na kuma jingina bayana zuwa gare ka ragbatan wa rahbatan ilayhi ragba saboda kwadayi wa rahba da tsoro ilayhi da nake da shi zuwa gare ka la malja babu wata mafaka wala manja babu wata matsera minka daga wurinka illa ilayhi face zuwa gare ka ma'ana babu wata hanya da mutum zai iya bi ya guje wa azabar Allah ko fushin Allah in ba ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ba amant nayi imani bi kitabika alladhi anzal da littafinka wanda ka saukar wa bi nabiyyika alladhi arsal na kuma yi imani da annabinka wanda ka aiko sahabiyul hadith sahabin da ya roci hadisin huwa albara ibn azib radiyallahu anhu shine albara ibn azib Allah ya yarda da shi waja'a fi bidayatil hadis a farkon hadisin ya zo qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar shi tsira da aminci da bata gare shi ke cewa idza ataita mabji'a idan ka je wurin kwanciyarka ka je shimfidarka fatawadda wudu'aka lis-salat ka yi alwala irin alwalan sallah sun mabaɗaji ala shikikal aiman sannan ka kwanta a sashen jikinka na dama to wannan shi ne karantarwa ta manzo Allah yayin bacci har kullum nakan faɗa lokaci bayan lokaci kada mutum ya zama yana ganganta kwanciya a bisa wani tsari wanda ba addini ya karanta ba musamman mukan ji kamar likitoci suna faɗa cewa baya dacewa mutum ya cika cikin shi da abinci kuma ya kwanta nan take wannan yakan haifar da rashin lafiya da matsaloli a lafiyar shi to haka nan baya dacewa a ce mutum ya yi wasu ayyuka na kusakurai ayyukan laifi ya zama su ne ƙarshen abin da ke rubuce a faifofin shi a wannan rana wannan ko misali mukaddara mutumin da zai bacci akwatin talabijin gaban shi inda yake kamawa ya kalla wuri ne wanda bai dace ba ya kwanta babu alwalan babu azkar a abar ƙarshen abin da ya kalla abu ne wanda bai dace a shiranta ba ko kuma mutum da waya a hannun shi ya shiga wurare da yawa watakila ya whatsapp ya yi chatting shi da wani ko shi da wata cikin abin da bai dace ba ko kuma a ya yi facebook cikin abin da bai dace ba ya dai tattaɓa wayar ya shiga ya fita wurin da bai dace ba sai ya zama ƙarshen rayuwar shi a wannan lokacin shine wasa da waya cikin abin da bai da amfani ko mutum ya sanya kwamfuta gaban shi ya yi wasu abubuwa almuhim ya zama dai mu'amalanka a rayuwanka na ƙarshe babu azka cikin karantarwar manzo sallallahu alaihi ƙarshen ta ma ya zama aikin ka sabon Allah shine ƙarshe to wannan sai ya zama illa a rayuwar mutum domin yana haifar da wani irin asar a cikin zuciya mai muni ma'ana shine mutuwar zuciya har sai mutum ya kai haddin da zai yi abin da yake kuskure ne ko sabon Allah amma baya damuwa a cikin shi na'am qauluhu fadan shi da yace idza ataita marji'ak yana nufin firashaka lin-nawm idan ka je shimfidaka don yin bacci amma fadan shi da yace fatawadda wudu'aka lis-salat yana nufin al-wudu'ul kamil alwala cikakken alwala bi arkanihi wa shuruɗihi wanda ke dauke da rukunnan shi da kuma sharuɗan shi wa fi hadha hadis a cikin wannan hadisin da muka karanta akwai salasu sunanin mustahabba akwai sunnoni guda uku wanda suke mustahabbi ne laysat wajiba amma ba wajibi ba ihdaha na daya alwudu inda iradatin nawu yin alwala a lokacin da mutum zai yi bacci fa in kana mutawaddian idan mutum ya kasance daman ya yi alwala misali mukaddara ya yi alwalan sallan isha'i ko abin da ya kama da wannan kafafu zalika alwudu wannan alwalan ya ishe shi yanzu ba sai ya sake wata in zai kwanta ba wal hikma fihi hikman shari'a a cikin hakan an yakuna ala tahara dan mutum ya kasance a bisa tsarki makhafata an yamuta min lailatihi saboda tsoron kada ya mutu a wannan daren ma'ana babu ko shakka a ce mutum ya mutu yana da tsarki tare da shi ya fi zama alheri sama da a ce ya mutu baya da tsarki wa an ya kuna asdaq li ru'yahu kuma nan ne zai fi cancantar gaskatawa cikin abin da zai gani a cikin mafalkin shi domin galibi idan mutum na kwanciya da alwala baya yin irin mafalkayyan nan na babu gaira babu dalili wani sa'in zai mutum zai mafalki na abin tsoro abin tashin hankali to har idan mutum yana alwala ya kwanta baya irin wannan mafalkayyan wa ab'adu min tala'ubi shaytan fi manamihi kuma wannan zai fi nisasa mutum daga wasan da shaidan zai yi a cikin baccin shi wa tarwihi iyahu da kuma tsorata shi dan wani sa'in mutum yakan kwanta ya bacci idan ya mafalki ya falka to kuma sai ya bar shi ya gagara komawa saboda tsoro yake ji sai ran shi rika bashi cewa kamar in ya koma ko bai zai iya faruwa to cikin nufin Allah idan mutum ya zama ɗabi'an shi kwanciya da alwala kamar yadda manzon Allah ya koyes musamman zai yi alwalan da nufin tabbaka koyarwa ta annabi to ba shakka zai samu kariya daga barin irin mafalkayya barkatai na babu gaira babu dalili asaniya fa'ida ta biyu ko amfani na biyu shine annawmu ala shiqqil ayman yin bacci a sashen jiki na dama li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu tayammum saboda manzon Allah tsira da aminci da bata gare shi yana son damuntawa ma'ana duk abubuwan da zai yi na alheri yakan ba wa bangaren dama muhimmanci shi yasa idan tufafi manzon Allah zai sanya yakan fara sanya sashen dama idan takalmi zai sanya yakan fara sa kafar dama idan kai zai taji zai kun zai fara taji gefen dama duk wasu ayyuka na fagala manzo Allah yakan fara su da dama to shi yasa idan yazo kwanciya yakan kwanta a sahin jikin shi na dama wali annahu asra'a ila al-intiba saboda kwanciya bangaren dama yakan fi taimakawa mutum wajen farkawa cikin dare domin yayi ibada cikin abin da ba a so mutum ya kashe daren shi daga bacci tun daga farko har ƙarshe mutum ya zama kamar saniya a ana buƙatar mutum ya tashi gwargwadon hali ya yi abin da yake raya dare da ibada ne gwargwadon abin da ya sauƙaƙa a salisa na uku shi ne zikirun lahi ta'ala liyakuna khatimata amali mutum ya ambaci allah domin ambaton allah ya zama shi ne ƙarshen aikin shi a wannan wunin kamar yadda na faɗa ɗazu to amma sai dai faɗa manzo Allah da ya ce Allahumma aslamtu nafsi ilai ai istaslamtu wa ja'altu nafsi munqadatan lak Allah na miƙa wuya na sanya raina ya zama mai jawuwa da da'a zuwa gare ka ta'iatan bi hukmik raina ya zama mai biyayya zuwa ga abin da ka hukunta ba na shakka ko kokonto balantana in kadi amma faɗan shi dai ce wa alja'atu zahari ilai aljatu ila shay ay qarartu ilay ma'ana na fake zuwa gare ka misali kamar yadda idan ruwan sama ya koro mutum mutum zai ci da su zuwa karkashin rumfa ko cikin daki domin kada ruwan sama ya dake shi to shi ma'anan mutum kamar ya rugo ne zuwa ga Allah madaukakin sarki cikin wani abin da yake jin tsoro to bai da wanda zai fake a wurin shi in ba Allah ba wasta'mal fi misli hadha al-mawdu bi ma'na al-isnad a nan akan yi amfani da kalmar alja'a a ma'anin al'isnad wato shi ne jingina yuƙal a ce alja'atu amri ilallah ai asnattuhu na jingina al'amari na zuwa ga Allah to kaka wanda ya jingina al'amarin shi zuwa ga Allah ba zai faɗi ba domin duk wani wanda ba Allah ba idan ka jingina al'amarin ka zuwa gare shi to wani zai iya faɗuwa raddawa ne ya faɗi kai ma al'amarinka da ka jingina zuwa gare shi ya faɗi kenan guda don haka babu hikimar jingina al'amari zuwa ga wani Allah madaukin sarki wa qalan nawawi rahimahullah imam nawawi ya faɗa Allah masa rahama ya ce ai tawakkaltu alai hakan yana nufin na dogara gare ka wa atamattu fi amri kullah wa atamattuka fi amri kullah cikin al'amari na kullihi dukkan shi na jingina ko dogara zuwa gare ka kama ya tamidu al'insanu bi zaharihi ila ma yusniduhu ilai kamar yadda mutum ke jingina da bayan shi zuwa ga abin da zai iya jingina bayan zuwa gare shi ƙauruhu faɗan shi dai ce ragbatan wa rahabatan ilai abin da ke an ragba shi ne alhirsu kwaɗayi wa ɗama da dai kwaɗayi ma alhubbi tare da su wa rahaba yana nufin almakafa tsoro ma'a taharruzin tare da taka tsantsan wa batirab da kuma faduwar gaba wa ma'ana ilai abinda yake nufi ilai sarraftu ragbati na juyar da sha'awata ko kwadayina fi ma uridu cikin abinda nake nufi na juyar da shi ilaika zuwa gare ka wa hasilul ma'ana tabbatacciyar ma'anan yana nufin da'aman fi thawabik ɗan'an fi sawabi wato ina kwaɗayin ladanka wa haufan min azabi kuma ina jin tsoron azabarka to haka ake son mutum musulmi ya rayu a bisa kaifi biyu ya zama yana mai kwaɗayin rahamar Allah ina mai kuma jin tsoron azabar Allah galibi akwai wata magana da ta yi shuhura a bakin wasu malamai wanda ta'abirin wannan maganar kuskure ne maganarsa cewa akwai wata baiwa daga cikin bayin Allah a da wanda ake ce mata rabi'atul adawiyya tana faɗa wai cewa idan ta tashi munajati ko kuma addu'a cewa ubangiji ina bauta maka ba don tsoron azabarka ba ba kuma don kwaɗayar rahamarka ba sai dan kai ka cancanta abauta maka faɗin wannan maganar kuskure ne kuskure ne Allah madaukin sarki shike sifanta bayan shi mu'minai cewa ya duuna go ragaban warhaba suna bauta mar suna yi mar da'a saboda kwadayin abin da ke gare su warhaba kwadayin abin da ke gare shi na ni'ima warhaba da kuma tsoron abin da ke gare shi na azaba ko ba komai idan ka duba cikin abin da Allah ya alƙawarta bayan shi muminai cewa za su gana da shi gobe alƙiyama ma'ana muminai za su ga ubangijinsu tunda ya faɗa cewa wujuhun yawma idan nabara ila rabbiha nazira wasu fuskokin gobe alƙiyama za ka same su suna cikin haske saboda me za su ga ubangijinsu ila rabbiha nazira sai Allah ke cewa lillabi da ahsanu husna waɗanda suka yi aiki mai kyau alladina ahsanu wanda suka yi aiki mai kyau suna da sakamakon alhusna alhusna anan aljanna wa ziyada da kuma ƙari akan aljanna to cikin abin da malamai suka tattauna ƙari akan zaman aljanna shine Allah zai arzuta su da ganin shi mu'mini za su ga Allah to shin ganin Allah a aljanna ya fi komai daɗi wane ne zai ce baya bauta wa ubangiji don kwaɗayin shiga aljanna ga kuma ayoyi nan sun fi shurin masaƙi a cikin alƙur'ani wanda ke kwaɗaitarwa ke kwaɗaitarwa ke zabarwa akan kwaɗaitar da mutane akan aljanna ga ayoyi nan masu tarin yawa wanda ke jan kunne da tsoratarwa akan harkan shiga wuta ashe dukkan mumini na gaskiya yakan kwaɗaitu da abin da Allah ya kwaɗaitar da shi kuma dukkan mumini na gaskiya yakan tsorata da abin da Allah maɗaukin sarki ya tsoratar da shi to faɗan shi dai ce la malja'a la hisna ma'ana babu wani karo wala manja yana nufin la falasa babu wata mafaka da mutum zai bi ya tsere ko kuma ya gudu ƙauruhu da ya ce minka illa ilayi la hisna yana nufin babu wani bango a atasimu bihi da zan iya kare kaina da shi wala khalas babu hanyar tsira min azabi daga barin azabarka a wa aqud illa ilayk ma'ana babu wata hanya da zan bi in kama in tsira daga azabanka in ba zuwa gare ka ba sai manzo Allah ya ce amantu bi kitabika alladhi anzalta nayi imani da littafinka wanda ka saukar anan yace saddaqtu bi kitabika alladhi anzaltahu ala nabiyyik na gaskata littafinka wanda ka saukar wa annabinka wa nabiyyika alladhi arsal wa fi ba'd turuqil hadith hadha alhadith awal sashi na hanyoyi wannan hadisin an albara'i radiyallahu anhu annahu qala daga albara'i bin azib Allah ya dade shi yace qultu wa bi rasulika alladhi arsalta lokacin da yake karantawa قال سيما الله شيء ونبيك الذي أرسلت آمنت بنبيك الذي أرسلت ناي إيماني دا النبيك وندك أي إلى أكتي إنما رد صلى الله عليه وسلم قوله من ذو الله يا رد مجنشي لأن البيان صار مكررا من غير فائدة saboda zancen zai zama ya maimaitu cikin abin da babu amfani ya zama ziyadatan fil ma'ana kali ne a cikin ma'ana وذلك مما ya babul البليغ wannan ko cikin abinda malaman balaga ba sa san wannan ma'ana masana harshen larabci domin akwai nau'i da gwaranci a ciki li'annahu kana nabiyyan qablu an kana rasulan saboda ya kasance annabi ne qabla an kana rasulan kafin ya zama manzo wakila aiban wasu malaman suka ce a'a inna hadha dhikrun wa du'a wannan ambaton Allah ne da kuma addu'a fayyin bagil iktisaru alal lafazin wari yana kamata mutum ya takaita a lafazin da ya zo ma'ana a bisa sigar yadda ya zama zan Allah ya karanta wa ya ta'ayyano a da'uha bi hurufi ha min ghairi taghayyir abinda ke zama wajibi mutum ya karanta azkar a bisa yadda suka zo a harshen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam min ghairi taghayyirin ba tare da canji ba واحتج بعض العلماء بهذا الحديث wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da wannan hadisin liman iyar riwayati bil ma'ana suna ga baya dacewa a ce mutum ya rawaici hadisi da ma'ana wal jamhur alal jawaz min al arif al ali amma jamhurin malamai sun tafi akan mutum ya iya riwayan hadisi da ma'ana amma da sharadi ya zama masanin ma'ana hadisi idan an ce riwayan hadisi da ma'ana abinda yake nufi wato ko da lafazin hadisin ya saba idan ma'anar za ta zama daya misali mukaddara sai yaro ya zo wurinka sai ka ce marje ka shikenan da aka tambayi yaron me yace ma sai ya ce min in tafi to amma lafazin da shi yayi amfani da shi sai ya masa je ka shi kuma yaron sai ya ce min in tafi anan abin da zamu fahimta ko da lafazin guda biyu ya saba amma ma'ana ɗaya suke badawa domin duk wanda ka ce mar jeka zai tafiye baka wuri in ka ce mar tafi zai tafiye baka wuri in ka ce mar kauban wuri zai tafiye baka wuri bace min da gani zai tafiye baka wuri yi nesa da ni zai tafiye baka wuri mun fahimta da kyau to irin wannan sai ya zama lafazin ya saba amma ma'anan ya zama ɗaya to abin la'akari a nan a royace hadisi na manzon Allah da ma'ana ko da lafazin da manzon Allah ya farta hadisin ya saba menene matsayin shi wasu malamai sun ce ya halatta sun yi rubuce-rubuce da yawa duk da yake ba maudu'in da muke magana bane na dan yi bayani ne don abin ya tafi ne waja'a fi nihayat hadisi qawluhu sallallahu alaihi wasallam ya zo a ƙarshen hadisin fadar shi tsira da aminci tabbata gare shi yace fa in mutta min lailatika mutta al fitra inda zaka rasu a wannan daren to ka mutu a bisa sunna wato a bisa karantarwa ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam waj'alhunna akhira ma taqul ka sanya wannan shine karshen abin da zaka fada to anan abin da nake son dan ƙara mana hankali akai wato mutum ya rika hasashen duk lokacin da ya kwanta a shimfiɗa shi baya da garanti din zai tashi ya dauka cewa zai iya rasuwa a wannan kwanciyar dai to idan ya kasance karshen abin da ya yi a rayuwar shi ayyuka ne na ibada to ana kyakkyawan fatan zai game da ubangiji cikin zaman lafiya da salama saboda hadisi na manzo Allah ya tabbatar da cewa kullun yub'athu ala ma mata alayhi kowane mutum za a tada shi a bisa abin da ya mutu akan shi to sai ya zama kayi sallah sallan nan shine ƙarshen aikin da kai kayi alwala ka karanta azkar na manzo sallallahu alaihi wa sallam wannan shine ƙarshen aikin ka to kaga sai ayi mutun kikkiawan zato da kuma kikkiawan fata to amma abin da shedan ke sa mana gurace gurace wani ya kalli shekarun shi cewa yanzu shekarun shi ɗan kaɗan ne kuma sai kalli shekarun dattijai wanda wasu sun linka shi biyu shi ma sai shedan ya raya bar ni ma ko ba komai ina ga zan yi shekaru irin nawa na ko irin nawa shi ma'ana akwai sauran dama a gaban shi kenan ta yi abin da ya ga dama to abin mamaki sai ka manta mai tunani irin wannan ƙarshen ta ya taɓa haihuwar ɗa kuma ɗan ya mutu ko ta taɓa haihuwar ɗa ɗan ya mutu amma har yanzu ita ba ta ji a jika cewa za ta iya mutuwa a a sai in ta kai shekara kaza shi kuma rasuwan nan ana yin ta da sababi wanda ka sani ko wanda baka sani ba akan yi rashin lafiya a rasu akan yi haɗari a rasu akan samu wani dalili daga cikin dalilai ko sababi daga cikin sababba a rasu wani sa'in kuma akan kwanta kwanciyar bacci sai a rasu a'a wani sa'in mutum yana tafiya sai ya rasu wani sa'in mutum na karanta alkur'ani sai ya rasu wani mutum na dawafi sai ya rasu wani mutum na cikin guda da ayyukan alheri sai ya rasu kamar yadda a gefe guda zaka samu wani aikin sharri yake yi kuma sai ya rasu almuhim mutum ya yi ƙoƙari tare da neman taimakon Allah maɗaukakin sarki ya sanya ayyukan shi na ƙarshe a rayuwan shi ayyukan alheri ne domin ya haɗu da Allah maɗaukakin sarki Allah yana mai yarda da shi Allah ya datar da mu sai manzo Allah ce fa in mutta min lailatik idan ka mutu a wannan daren mutta alal fitra to ka mutu a bisa fitra shine alal islam akan musulunci fa in kila idan an ce idza matal insanu ala islamihi mutum ya mutu akan musuluncin shi walam yakun zikru min hadhihi alkalimat shay'a walam yakun zakara min hadhihi kalimati shay'a amma bai faɗi komai cikin wannan kalmomin ba faqad mata al-fitra duk da hakan da ya mutu akan musulunci la mahala ba makawa fama fa'idatu zikri hadhihi kalimat idan haka ne menene amfanin ambaton waɗannan kalmomin ujiba sai a bada ansa bi tanwi'il fitra to ana son a nuna ma cewa sunna ta manzon Allah nau'i nau'i ne domin mutumin da ya rasu ma damar ya rasu mutum musulmi ko da yana cikin aikata zaben Allah ya rasu wannan baya hanawa a yi wanka a kuma yi sallah mun fahimta saboda ya rasu akan musulmi ne sunan shi mutum musulmi mai sabon Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa idan kuma Allah ya mar azaba ba wanda zai ce Allah dan me yasa saboda la yusalu amma yaf'al wa hum yusaluna ba a tambayar Allah a ce dan me yasa Allah ya aikata abu kaza mutane su ne abeban tambaya to anan sai a nuna cewa mutun ya kwanta a bisa karantarwa ta manzo Allah shi ma addini ne dan haka fa fitratul qa'ilina fitra musulunci da sunna na masu fadan wannan addu'an shine fitratul muqarrabin was salihin wato shi ne tafarki na makusantan Allah sannan bayi na gari wa fiɗartul akharina kuma wancan fiɗara na sauran mutanen wanda ba sa faɗa wannan fiɗaratu ammatul mu'minin fiɗara ce ta gama garin mu'minai kina a cikin mu'minai akwai keɓantattun mu'minai saboda su ba mu'minan mataki mataki ne shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair mu'mini mai karfi shine mafi alheri mafi soyuwa a wurin Allah sama da mu'mini rago to sai dai kowannan mu'minan guda biyu akwai alheri tare da shi mu'mini mai karfi da kuma mu'mini rago sai dai abin da ya kamata mutum yayi kokari ya sa kanshi cikin jerin gwanan mu'mine masu karfi da kuzari da nishadi cikin bautawa Allah wallahu alam Allah shine masani to yana ga 'yan uwa nan ya kamata mu dakata a darasin namu insha Allah da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladan shi wanda ma kuskure kuma Allah ba mu Allah ya fe mana muna roƙon Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ya kalkatar da kafirci da kafirai abin da ba za mu iya ba Allah ya mana maganin shi iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da suka rasu Allah ya musu gafara mu da muke da rai Allah ba mu cika da imani ‘yan uwanmu da ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya, waɗanda suke da lafiya kuma Allah ƙara musu lafiya. Muna da kai Allah ka ɗaukaka addininmu na musulunci kamar yadda ka alƙawalta ko da waɗanda ba sa so ba sa so. Allah ka fahimtar da mu abin da yake daidai ka ba mu ikon bin shi, ka fahimtar da mu abin da yake kuskure ka ba mu ikon kauce mar. Muna da kai Allah ka sama fi ƙarfin zukatanmu, ka sama fi ƙarfin shaidani idan ajalin mu ya zo, Allah ka ba mu cikawa da imani.